نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الإسلام يقول الباري جل ثناؤه وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم قال الإمام الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى اشتملت هذه الآيات الكريمات البينة على جمل من الأحكام المحكمة والأوامر المبرمة فقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم إلى آخره هذا أمر بالتزويج وقد ذهبت طائفة من العلماء وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه على كل من قدر عليه واعتزوا بظاهر قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأصل للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقد جاء في السنن من غير وجه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال تزوج الودود الولود وفي رواية تزوج الولود تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة وقال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله قال وهذا وعد بالغنى للمتزوجين طلب رضا الله سبحانه وتعالى واعتصاما من معاصي وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه التمسوا الغنى في النكاح وتلا هذه الآية وقال عمر رضي الله تعالى عنه عجبي ممن لا يطلب الغنى في النكاح وقد قال تعالى إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله وروي هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا ومن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال ثلاثة كلهم حق على الله عونهم المجاهد في سبيل الله والناجه يريد العفاف والمكاتب يريد العذاب ثم قال فإن قيل فقد نجد الناجه لا يستغني قلنا لا يلزم أن يكون هذا على الدوام بل ولو كان في لحظة واحدة لصدق الوعد وقد قيل يغنيه أي بغنى النفس وفي الصحيح ليس الغنى عن كثرة الأرض إنما الغنى غنى النفس إخوة الإسلام ويستفاد من الحديث الشريف السابق ذكره وهو قوله تزوج الودود الولود تزوج الولود الودود أن يختار الرجل امرأة صاحبة دين وخلق كما جاء في حديث آخر تنكه المرأة لأربع لدينها وجمالها ومالها وحسبها فعليك بذات الدين وأن تكون ودودا ولودا حتى تكثر أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وحتى يباهي صلى الله عليه وسلم الأمم بالذرية الصالحة وهذا يدل على وجوب قيام الآباء بتربية أبنائهم لأنه صلى الله عليه وسلم لا يباهي بالغوغائيين الفجار وإنما يباهي بالصالحين المستقيمين وحتى ينتفع الوالدان بالولد بعد موتهما ويمكن معرفة المرأة الودو الودو الولود من خلال النظر إلى حال أمها وأخواتها وخالاتها لأنه في الغالب الأعم سريان طباء أقارب بعضهن إلى بعض إخوة الإسلام النكاح من سنن المرسلين قال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وفيما أخرجه الإمام الترمذي من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح وإن وجد من لم يتزوج من المرسلين كعيسى وهي عليهم الصلاة والسلام أو أحد من أئمة الدين والهدى كالطبري والنووي بن تيمية رحمة الله تعالى عليهم فإنما هذا لظروف قاهرة لم تسمح لهم بهذا فهم من أعلم الناس بفوائد النكاح ولا يقاس على ما جرى عليهم من عدم النكاح على تركه إخوة الإسلام لم يكن وقت يتحتم النكاح على الشباب مثل وقتنا المعاصر الذي تكثر فيه المغريات الفواحش عبر وسائل الاتصالات الحديثة والمسلسلات الهابطة التي ترسل إلى مستعمليها الدعارات المفزعة بدون طلب منه ولا وازع لكثير من الشباب الذين ينظرون إليها إلا بالزواج إن وجد عصمني الله وإياكم من الوقوع في الزيغ والزلل أقول ما تسمعون وأستغفره تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد توبوا إلى الله جميعا لعلكم تفلحون الحمد لله ولي الصالحين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan wannan yan uwa musulmi ina yi wa kaina da kuma ku wasiya da mu tsoron Allah subhanahu wata'ala ta hanyar aikata umarninsa da kuma nisantar hane-hanensa takuwa ita ce hanyar tsira ita ce tudun mun tsira ita ce igiyar da ba ta tsinkewa shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yi umarni ga na farko da kuma na ƙarshe da cewa su lizimci takawa su mayar da ita cewa ita ce rayuwarsu wadda kada wasu sai nan da zai na utul kitabu min qablikum wa iyyakum an taqullah yan uwa musulmi Allah subhanahu wata'ala kullum a cikin littafinsa yana shirye da bayi yana dora su akan muhimman abubuwa wanda ta hanyar su samu kyakkyawar rayuwa a duniya da kuma tsira a lahira daga cikin irin wannan umarni ko kuma ainihin wannan sanarwa Allah subhanahu wata'ala ya kirayi waliyai na mata da ba su da aure ko kuma wanda suke da bayi wanda ba su da aure maza ko mata Allah ce wa aikihul ayama minkum ku aurar da mata marasa aure daga cikinku al'ayama jam'i ne na al'ayyim al'ayyim shi ne matar da ba ta da aure ko ta zamo budurwa ce ko ta zamo bazawara ba Allah subhanahu wata'ala ce ku aurar da wanda ba su da aure a cikin ku ma'ana mata da suke bukatar aure wasalihi na min ibadikum da kuma nagartattu daga cikin bayin ku maza ma'ana suna bukatar auren amma ba su da abin da za su yi tare da cewa akwai sana'ar da idan sun samu auren za su iya riƙewa to Allah ya kita ku auren da irin waɗannan ku ba su dama su yi aure ku taimaka musu su yi aure in ya kunu fukara idan sun kasance matalauta ne in sun kasance ba su da abin hannu yughnihimullahu min fadli Allah subhanahu wata'ala zai azurta su zai wadata su daga falalarsa saboda Allah subhanahu wata'ala shine mayarwacin baiwa kuma shine masani da halin bayansa Imam Al-Hafiz Ibn Kathir Allah ya dankai a gare shi da yazo tafsirin wannan aya da ma wacce ta gabace shi da wacce ta biyo bayanta sai ke cewa waɗannan ayoyi ne masu daraja wanda suke yin bayani karara kuma sun tattaru akan wasu jimloli na hukunce-hukunce wanda Allah subhanahu wata'ala ya hukunta kuma wanda Allah subhanahu wata'ala ya riga ya zartar fadin su da yace wa ankihul ayama minkum zuwa ƙarshe sai ce hada amrun bit tazwid wannan umarni ne Allah yayi na aurar da waɗanda ya kamata a aurar da su sai yace kuma da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa lalle babu shakka aure wajibi ne akan duk wanda yake da iko da zai tsayu da dukkan abin da ake bukata dangane da ainihin shi miji za mu ga cewa malamai sun ce aure yana da hukunce-hukunce guda biyar akwai wanda aure yake zamowa wajibi a kansa akwai wanda aure yake zamowa haramun a kansa akwai wanda aure yake zamowa mustahabbi a wajensa akwai wanda aure zai iya zamowa makaruhi a wajensa akwai wanda kuma zai iya zamowa ja'izi to wanda suka tafi akan cewa aure wajibi ne sun tafi zuwa ga sarihin faɗin manzo alaihi salatu wassalam da ya ce ya ku dandazon samari duk wanda yake da ikon tsayuwa da haƙoƙin aure da nauye-nauyen aure to lallai ya je ya yi aure domin shi aure shi ne ya fi bayuwa zuwa ga samun rintsewar ido da kuma ainihin kare ainihin farji ma'ana duk mutumin da ya zama yana da aure to zai zamo cewa shi ne idansa bai fai yawan kalle-kalle ba da leƙe-leƙe kuma shi ne ainihin yake samun nutsuwa yake samun ainihin katangantuwa daga fadawa daga alfasha in dai ba irin waɗanda koda suna da auren shaidan yake zamar da kafafuwansu ba manzo alaihi salatu wassalam sai ya ce wanda kuma ba shi da ikon da zai yi aure to wannan lalle ne ya je ya lizimci yin azumi domin azumi zai zamo kamar dandaka ne a wajensa domin sha'awa tana ginuwa ne akan yawan koshi da cin abubuwa na more rayuwa to kuma duk lokacin da ya zamo ciki ba komai jijiyoyi a bushe to sha'awa takan yi sauƙi takan yi rauni shi yasa manzo alaihi salatu wasalam ya ba da shawarar yin azumi ga duk wanda ya zamo ba su da ikon da za su yi aure ibn kafir yake cewa hadisi ya zo a cikin as-sunan ba ta fuska ɗaya ba ma'ana ta fuskoki da yawa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana cewa ku auri mata masu son ku waɗanda suke masu haihuwa a wata riwaya ku dinga yin aure na mata masu haihuwa domin ku dinga hayayyafa domin ni zan ainihin wato yi alfahari ga sauran al'ummaci ran tashin alkiyama da yawan ku al-imam al-qurtubi rahimahullahu ta'ala da ya zo karkashin tafsirin wannan aya a wajen faɗin Allah subhanahu wata'ala in yakunu fuqara ayyughnihimullahu min fadli sai yace wa hadha wa'dun bil ghina lil mutazawwijin wannan alkawari ne na samar da wadata Allah yayi ga wanda suke masu aure kuma sun yi wannan auren domin neman yardan Allah subhanahu wata'ala domin kokarin katangantuwa daga fadawa a cikin sabansa ibn mas'ud Allah ya kare yarda da shi yake cewa ku nemi wadata daga wajen Allah subhanahu wata'ala ta hanyar aure sai ya karanta wannan aya ma'ana ta in yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli sai na umar allah kara masa yadda sai ke cewa ni mamaki na yana kasancewa ga mutumin da ba zai nemi wadata daga wajen allah ba ta hanyar yin aure kuma gashi allah ya ce in yakunu fuqara'a yughnihim allah min fadli wato ainihin in sun kasance ba su da shi to allah zai ni'imta su ya wadata su daga falalarsa imamu qurtubi yace an rawaito irin wannan ma'ana daga ibnu abbas allah ya kara masa yadda sannan akwai hadisin abu hurairah Allah kara masa yadda wanda yake ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa jinsin mutane guda uku to Allah ya dora ma kansa nauyin taimaka musu da agaza musu da biya musu bukatunsu jinsi na farko shine almujahidu fi sabilillah wanda kullum kokarin su faɗi tashinsu shigarsu da fitarsu su ga cewa sun taimaki addinin Allah addinin Allah ya ɗaukaka addinin Allah ya ci gaba addinin Allah ya murkushe duk wani abin da ba shi ba sannan kashi na biyu shine wannan kiwirin afa duk wanda ya aure domin yana neman ya samu kamewa ya samu ainihin cikakkiyar natsuwa yadda ba zai dunga hange-hange da dube-dube ba sannan da bawa da aka rubuta masa fansa wanda yake nufin ainihin zai ba da wannan kuɗi da aka ɗora masa saboda haka waɗannan jinsuna guda uku manzo alaihi salatu wasalam yake cewa Allah subhanahu wata'ala ya ɗauki nauyin agaza masa ce maka musu sai dai mu sani yan uwa waɗannan hadisai da waɗannan asar ba wai suna nufin cewa mutum ba shi da sana'ar yi ba shi da yadda zai yi ya ce sai ya ji ya rakido auren da ba zai iya ciyar da matar ba Allah da kansa bayan wannan aya da makaranta ya ce wani ya sa bibin labina la ya ji nuna nikahan a ta yi guni ya kuma Allah mai hulɗi wanda duk ba su da ikon da za su yi aure wanda duk ba shi damar da zai yi aure to ya kame ya kame mutuncinsa ya kame al'aurarsa in mace ce ita ma ta kame har sai Allah subhanahu wata'ala ya ni'imta su daga falalarsa saboda haka kenan duk mutumin da yake ji a zuciyarsa baya da abin da zai ne dinga biyan gidan haya idan ba shi da mallakar gida sannan ba shi da wata sana'a wadda zai iya ɗaukar nauyin bukatun matarsa na yau da kullum to kowane ya ce zo in yi maka aure ya sani za a yi masa turin je kaka mutu saboda haka ya yi haƙuri ya bari sai da Allah ya hore masa abin yi sannan ya je wannan auren kamar yadda aya ta nassanta imam qurtubi yake cewa to kila wani zai iya cewa to ai na ga wani yana da aure amma kuma ainihin bashi da wadata yace to wannan ba wai dole bane bai zama tutur idan kai aure ba za ka samu kamfar abin hannu ba ba za ka samu rashin kuɗi ba ba za ka samu rashin abinci ba manzo alaihi salatu wassalam shine yafi kowa daraja a wajen Allah subhanahu wataala to amma akwai lokacin da za a yi baki ko bako dai tak a rasa abin da za a bashi a wannan gida mai daraja ta fuskar abinci in ban da ruwan shi da za a iya samu saboda ka imamul qurtubi yace wannan ba shine ainihin manufa ba yace a'a zai iya yi wa koda wani lokaci ne ya zama cewa Allah subhanahu wataala ya buɗa wa mutum ya samu kyakkyawan yanayi ta yadda wannan alƙawari zai zama cewa ya gaskata yace a wata fadar ma aka ce ma'anan yughnihim Allahu min fadli ana nufin Allah zai ba su wadata zuci ma'ana Allah ya ba su wadata da kana'a da kuma hakuri da kadan kuma ya zo a cikin sahih bukhari hadisi yana cewa laysa al-ghina an kasrat al-ard ba wai wadata shine mutum yana da kadarori da waɗansu abubuwa da ya tara na kuɗi niki niki ba yace innamal gina ginan nafs wadata ta sosai ta azo a gani ita ce wadata zuci duk kuɗin da Allah zai ba mutum duk kadarorin da zai mallaka idan ba shi da wadatar zuci to zai zama kullum yana cikin kwafa kullum ba zai gode ba Allah subhanahu wata'ala ba kullum bude sai ainihin da tsuwa yake tattare da shi idan an bashi da yawa ya dauka cewa kokarin sa ne da iyawarsa da kwarewarsa idan ya rasa ya duka kai ƙarar Allah subhanahu wata'ala shi ko wanda Allah ba shi wadata zuci idan ya samu ya gode ma Allah idan kuma ya rasa ya san Allah yana sane da shi akwai dalilin da yasa Allah subhanahu wata'ala an ainihin bai ba shi ba saboda haka kenan tunda Allah subhanahu wata'ala ya wannan alƙawari lalle alƙawari ne wanda yake tabbatacce kuma na san da dama daga cikin 'yan masallacin nan wani zai ce wannan ya faru ta tare da shi wani ce ni na ga wanda ya faru ta tare da shi wani za ka samu cewa ‘yar sana'arsa ba ta ja abawa ta tsinka ba, wani Allah abin da take kawo masa abu ne ma na riba bai wuce dubu ɗaya ba ko dubu ɗaya da ɗan motsi, amma sai ka ga yana yin aure sai Allah ya buɗa masa waɗansu hanyoyi na samu wanda ba shi da su a da sai ka samu yanzu ma shi ke ɗaukar nauyin waɗansu ko ɓangaren ‘yan uwansa ko ‘yan uwan matarsa ko waɗansu abokan arziki ya zama ainihin yana taimaka masu wanda a da can kafin ya auren shi ake tallafawa shi ake ainihin taimakawa yan uwa musulmi muna fa'idanta daga ainihin hadithi wato ainihin wanda ya gabata wato hadithin da yake cewa ku aure mata wanda suke masu son ku wanda suke masu haihuwa to muna fa'idanta daga wannan hadithi cewa lallai mutum idan zai yi aure ya tabbatar da cewa ya auri mace nagartacciya ma'abuciyar addini mai kyawawan ɗabi'u wadda zai zamo cewa addini ne a gabanta ba wai tara abin duniya shi kaɗai ba kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yake cewa ana auren mace saboda ɗayan abubuwa guda hudu ko dai saboda addinin ta ko kuma saboda kyawanta ko kuma saboda dukiyarta ko kuma saboda ainihin asalin gidansu manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama sai ce to amma kai ina rika sheka ma'abuciyar addini ma'ana ka aure ma'abuciyar addini domin addini ba wai ya nuna ba za a samu wadancan ba ta iya zamowa kyakkyawa ce tana da addini ta zamo kyakkyawa ce tana da abun hannunta kyakkyawa ce mai addini kuma ainihin yar babban gida to duk a iya samun waɗannan wani malami ya ce to idan muka kalli wannan manzo alaihi salatu wasalam sai ya soma cewa ma'abuciyar addini sannan kuma sai a mace abubuwa guda uku kyawu dukiya asalin gida wani malami sai ce to ka ɗauki cewa addini shine ɗaya ma'ana lamba ɗaya da kyau da asalin gida da dukiya su kuma zero ne guda uku na san a cikin zero guda uku da ɗaya za ka ce dubu ɗaya kenan da za ka cire zero ɗaya zai baka ɗari in ka cire zero biyu ya baka goma in ma ka cire zero uku to dai akwai ɗaya ba a rasa ta ba to amma da za ka cire waccan ɗayan zero uku ba su da amfani ko zero miliyan ne ce to kaga wannan yana nuna idan mace ba ta da addini duk kyawunta duk kudinta duk asalin gidansu to wannan ainihin zero ce ba ta da wani amfani karshe ma ta sababa wa mijin ta shiga cikin fushin Allah subhanahu wataala saboda babu abin da yake gabanta sai tsara sai kangara sai gwangwajewa sai san duniya saboda haka kenan manzo alaihi salatu wasalam ya nuna mana irin mata wanda ya kamata ainihin ya zamo an aura saboda a samu kyakkyawan yanayi a rayuwa sannan kuma ainihin a samu kyakkyawan makoma ainihin a lahira yan uwa musulmi za mu ga cewa manzo alaihi salatu wassalam da cikin abin da ya faɗa na ba da umarni da aure da kuma ainihin ya zamo amma yawaita shi inda iko cewa zai yi alfahari da yawan mabiyansa gobe alkiyama to ashe kiran daga cikin hikimar aure akwai yawaita al'umman manzo alaihi salatu wassalam wanda ainihin zai yi alfahari da ainihin al'ummarsa wanda suke na ƙwarai nagartattu gobe alkiyama mu sani cewa wannan yana nuna wajibi ne akan iyaye maza da mata su tsayu da tarbiyyar 'ya'yansu domin manzo alaihi salatu wasalam ba zai yi alfahari da 'yan daba ba ba zai yi alfahari da wanda suke tafi barkatai fadirai ba manzo alaihi salatu wasalam zai yi alfahari da bayin Allah masu bin Allah na tabbatar ba wai manzo alaihi salam ba ko kai la sama Allah a ce an darrabe ka da 'ya'ya kangararru yan wiwi yan daba ba za ka zo kana alfahari da su kana nuna wa abokanka musamman kayi baki a sai wani ɗanka zai wuce ga wuyu kace yau kun ga babban ɗana ga wuyu a hannunsa ba wani mutum mai mutunci zai ma yi kokari kamar bai gan shi ba saboda kan ma ɗauka suna da alaka ko gashi nan ya rakito karnuka ainihin yana tafe da su da furkinsa ka sai wato wannan daga cikin ƴaƴana ne ba na zai za ka so a danganta ka zuwa gare shi a daidai wannan lokaci duk da ta kai ka haife shi to ballantana manzo alaihi salatu wassalam ba zai yi farin ciki da al'umma wacce take fadira wacce take fitsararriya wacce take marashiyar addini ba to wannan ya nuna cewa ya kai bawon Allah da kake hankoran ka yawaita aure ka tara yaya to ka sani cewa babban aiki ne a kanka manzo alaihi salatu wassalam ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukan ku masu kiwo ne kuma sai an tambaye ku dangane da kiwon da aka baku haramun ne ka zo ka tara wa duniya ko ka tara wa ƙasarka ko garinka 'yan daba ka dungara tato 'ya'ya baka san cin su ba baka san shan su ba baka san makarantar su ba baka san da wa suka yi abokantaka ba baka san da wa suka yi hirar dare ba kai wajenka daban nasu daban to ka sani a nan ba taimaka ma al'umma kake ba kana ziga ta al'umma don kana saman mata 'yan daba kana saman mata 'yan tsara suka wanda za su gallabi kowa su gishi kowa kai ma ba za ka ji daɗi a ce irin waɗannan su ne 'ya'yanka ba saboda haka ka sani in dai Allah ya baka 'ya'ya to babban aiki ya same ka na tarbiyya da kula da su yan uwa musulmi mu sani cewa lalle babu shakka daga cikin fa'idodi na aure wancan hadisi ya ambata su wato manzo alaihi salatu wassalam ya nuna cewa ku auri mata wanda suke masu son ku kuma ainihin ya zamo cewa kuna hayayyafa ma'ana kenan mutum ya samu nagartaccen ɗa wannan fa'ida ce ba wai karama ba alheri ne wanda yake ba karami ba mutum ya samu ɗa na ƙwarai namiji ko mace ko duka gabaki ɗaya kuma lalle babu shakka mu sani cewa haihuwa baiwa ce wadda Allah subhanahu wataala yake ma wanda ya so daga cikin bayinsa Allah sai ya habu liman yasha'u inathan wa ya habu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha sai sai wa yaj'alu man yasha'u aqima Allah subhanahu wataala shine yake baiwar yaya mata zalla ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa kuma ya baiwar yaya maza zalla ga wanda ya ga dama daga cikin bayansa sannan kuma ko ya cakuɗa ma wani mazan da mata wani kuma Allah subhanahu wata'ala sai ya bar shi babu kowa da tare da shi ko bari ma wani ba a taɓa yi masa ba saboda hikimar da Allah subhanahu wata'ala ya sani wala Allah da Allah zai bashi ƴaƴan za su iya karkatar da shi za su iya bautar da shi daga hanya ya fitine da su to Allah yana son sa da rahama sai ya bashi ainihin a haka yan uwa musulmi wancan hadisi ya kwadaitar da mu mu aure mata waɗanda suke masu kyawun hali masu nuna soyayya ga maza da kuma ainihin haihuwa to ya za mu gane wannan wannan a iya fahimtarsa ta hanyar la'akari da yanayin ita halayya mahaifiyar yarinyar duk ainihin mutum da yake makotaka da wuri ko wanda zai ji labarin wuri to hausa suna cewa dan adam ake kiwo ba dabba ba akwai mata da an san su da mutunci an san su da yakana da dattaku da sanin ya kamata da haƙuri da sauƙin hali to aka ƙiyasta halayyar mace da za a aura bazawara ko budurwa ta hanyar ainihin rayuwar mahaifiyarta ko kuma wanda suke ɓangaren ‘yan uwan mahaifinta mata ko ‘yan uwan mahaifiyarta mata domin mafi yawa za mu cewa ɗabi'a tana da naso daga sashi zuwa sashi ɗabi'a takan yi naso ta ɓangaren maza ko ta ɓangaren mata duk lokacin da aka ce wannan gida ne wanda yake na nagarta gida ne na tarbiyya na littafu to ana kyautata zaton cewa duk wanda zai zama cewa an aura a gidan ana sa ran halinta zai kasance kamar haka yan uwa musulmi mu sani cewa aure yana daga cikin sunnonin manzanni Allah subhanahu wata'ala ya ce wa manzo alaihi salatu wassalam tabbas mun aika manzanni kafin kai kuma muka sanya masu wato matan aure sannan muka sanya masu ainihin zurriya kuma hadisi ya inganta daga ainihin abu ayyukan ansari wanda imam tirmidhi ya fitar Allah ya jinka a gare shi manzo alaihi salatu wassalam yake cewa abubuwa guda hudu suna daga cikin tadodin manzanni suna daga cikin sunnonin manzanni sai ya ce kunya da kuma ainihin turare da asuwaki da kuma ainihin yin aure duk manzanni za ka samu cewa wannan ɗabi'unsu ne ba wani manzo daga cikin manzannin Allah mai ƙeƙasasshen ido mara kunya da tsararre kai ko da a cikin bayan Allah na ƙwarai ma wanda ba su kai matsayi da za ka cewa na annaba ko mursalai ba ba za ka samu wannan mummunan halin ba ballan da na a cikin manzannin Allah shi yasa a cikin kwatanta ɗabi'un manzo alaihi salam shine mafi tsananin kunya saba sama da budurwa wadda ainihin daren da za ka yi ta gidan miji musamman ka ce budurwa irin ta da ba wai ta yanzu ba to saboda haka yana da ainihin yana daga cikin tadodinsu yin amfani da turare da kuma asuwaki babu wani manzo da za ka samu cewa haƙoransa daje-daje da datti manzo alaihi salam na aisha take cewa ƙarshen abin da manzon Allah yakan yi idan zai kwanta ya goge bakinsa da asuwaki sannan farkon abin da yake in ya tashi shine goge bakinsa da aswaki alaihi salatu wassalam sannan daga cikin sunnonin manzanni shine ainihin yin aure kamar yadda waccan aya ta faɗa to yan uwa musulmi ko da za mu samu cewa akwai wasu daga cikin manzanni wanda za a ce masu tarin daraja ba su yi aure ba kamar annabi isa alaihi salatu wassalam wanda ɗaya ne daga cikin azam da kuma annabi haya alaihi salam wanda manzo alaihi salam yake cewa duk wani ɗa da aka haifa ko dai ya taɓa sabon Allah ko ya taɓa shawarta zai yi sabon Allah amma banda annabi haya alaihi salam to wannan annaba guda biyu babu wanda ya aure a cikin su ko kuma ɗaya daga cikin manya-manyan malamai malaman addini limaman shari'a wanda suka yi dumta ma addinin musulunci kamar imamu tsabari imamu tsabari shi ake malakabi da shekul fasirin shi ne wanda ya so marubuta tafsirin alkur'ani daga bakara hannasi a duk duniyar nan wanda ya rasu ɗari uku da goma yanzu ka ce rasuwarsa shekara dubu ɗaya da ainihin ɗari ɗaya da kusan talatin da biyu da rasuwarsa wannan bawan Allah bai yi aure ba duk da yawan rubuce-rubucen da ya cika duniya da su wanda suke ba za a shamantawa da su ba sannan imamun nawawi wanda ainihin shi ma yana da cikin manyan a'imma ya rasu ɗari shida da saba'in da shida kun ga shi ma a cikin ƙarni na bakwai ya rasu wanda da yasu sani da muke karantawa shi ya tara shi arba'un hadith imamun nawawi shi ne ya haɗa shi akwai al-majmu wanda yake kusan mujalladi 37 duk ake imamun nawawi ne wanda kacal shekararsa a duniya 45 to shi ma ya koma ga Allah bai yi aure ba ibn taymiya rahimahullahu ta'ala shi ma musamma ibn taymiya har ya koma ga Allah shi ma bai yi aure ba to irin waɗannan bayan Allah ba su kadai bane ba akwai dalilai da suka sha kansu wanda ba su ba su dama ainihin su yi aure ba in ya zama mursalai ma an samu wanda ba su yi ba to ashe ba za ka yi mamaki ba dan asan wasu in ma ba su yi ba saboda yanayi da suka samu kansu wanda kuma duk da ba su yi aure ba lada ba za ta yanke musu ba kullum sai an karanta abin da suka rubuta na addini kullum sai sun samu lada duk da sun yi shekaru ɗaruruwa da ainihin barin duniya to saboda haka irin waɗannan mutum ba zai ce an yi zan yi koyi da su saboda haka tun da ba su yi aure ba ni ma ba zan yi aure ba su ma akwai dalilai da suka sha kansu wanda ainihin ba su ba su damar aure ba yan uwa musulmi mu sani cewa babu wani lokaci ni a fahimta ta da ya fi zamowa wajibi matasa su yi aure irin wannan lokaci da muke ciki lokacin da ya zamo abubuwa wanda suke ingiza matasa zuwa ga sabo da alfasha sun yi yawa ta hanyar wannan social media wanda suke na zamani za ka ga cewa abin bakin ciki da take saboda yahudancin da aka shirya abinda kake nema daban abinda za a cillo ma daban wala Allah wata aya kake nema ko wani hadisi amma sai kaga abinda za a soma nuno maka wani abu ne wanda yake mummuna wanda sai ka istighfari ma lokacin da idan kai fada ba da sani ba to lallai za mu samu akwai matasan da dama sun riga su sun dukufa kullun akan wannan to wallahi idan akwai lokacin da zamu ce aure ya ji wajaba akan matasa shine wannan lokaci da muke ciki saboda da yawa daga cikin waɗannan matasa masu kallon irin wannan fitsara da wannan tsiraici zaka samu ba wani abin da zai iya taka musu burki in dai ba sun samu sun yi auren ba abin takaici mu alhamdulillah a matsayin mu na ɗalibai mu muka san suwa ne ne matasa wallahi irin yadda za ga matasa suna kiranka a waya malam ne wallahi ina neman aure to wallahi malam ne tsotsayi lannan na je zance ne kaji kaji wallahi abin da ya faru malam ya mafita wani ma kaji ya ce matarsa da ya aura da cikinsa ta zo ɗan gaban fatiha wallahi ba zan iya lissafa wanda ko dai suka zo min gida ko dai su kaɗai ko da matan ko kuma su kira ta waya aka yi wani abu ba to wannan gashi ma yana neman auren an ce za a bashi amma saboda rashin saiti da tarbiyya ya je abin da ba daidai ba to ina ga wanda shi kuma baya tunanin dama zai samu auren shekan kawai zai ba shi shawara cewa ka je ka gwangwaje ka more ai lura sai babu yadda za ka yi to lallai mu sani cewa wallahi wajibi ne wanda duk Allah ya hore masa abin aure ya aure wato abin da nake take ce kamar yadda na faɗa da kai sati ba sai ka samu wani matashin ɗan kasuwa ne wani ma yana da jari mai ƙwari to amma shi wai yanzu gaskiya ba zai yi aure ba sai ya samu rumfa uku a sabon gari ko ya samu rumfa kaza a kantin kwari ko kuma dan boko ne yanzu shi yayi digiri to yanzu ai digiri ma ba wani aikin kirki bane to sai nayi masa yana yin masa zai ce to ai kursus din ma dai shi ma ka dan yi digiri to sai nayi PhD ya ka dauke ni ba sai ba sai a bani senior lecturer kaga mutun ya shekara 40 zangare ne garjin balageru ya ki yin aure kuma yana kallon mata da 'ya'yan mutane kana mutuwa za a ce ka koma ko dan shekara 40 wala yadda jinjiri da aka haifa jiya ya mutu kai masu cewa da ya koma saboda ba ta ba zika dama reshe ne kai kuma abun farin ciki ne Allah ya ba ka ɗa da ƙwarinka ba ka tsotse ba wala ina tausayin mutumin da ba zai yi aure ba sai ya kai shekara arba'in da biyar arba'in arba'in da biyar ka ga yanzu ka yi aure ka ɗan shekara arba'in bayan shekara ɗaya an haihu lokacin da ɗanka zai kai shekara ashirin kai shekara ta sittin da ɗaya to ɗan shekara ashirin yanzu don allah da ya fuskanta a rayuwa yana neman taimako kai ma ka so mutum ba kana neman taimako saboda ka sai zama zaɓuɓɓar ɗalibuwar matsalo da kai da shi haihuwar guzuma ta kwanci kuma kwanci shekara arba'in da biyar hamsin me kake kuma Allah ya hore ma abin da za ka yi wanda ba shi da shi mun faɗa dole ka ba shi uzuri amma wallahi wani tsumulmula da son kuɗi wai shi ai jarin su da ke na malama saboda haka shi yanzu in yi aure to dan jarin nan fa duk kaɗai shi za ka yi a wajen aure to shi ke nan ka je ka dinga tsumulmula ka mutu a cinye gadon kuɗi kai ba kai auren ba kai ba ka mora ba in ya so ka zama kalala ka cinye ainihin gadon ka saboda haka lallai ne mu sani aure yana da fa'ida yana da amfani a duniyancin kafin ma ainihin ya zamo a ji a lahirance lokacin da zai zai maka addu'a bayan mutuwarka saboda haka ya kamata in dai Allah ya hore ba ka dan shekara 25 bismillah in dai Allah ya sa ainihin za ka iya kuma ba zai zama maka matsala ba dan shekara 30 amma a ce 40 wani ma sai ya kai shekara 50 wallahi ga zai ya aure to kuma shikenan sai ya zamo wani abu daban duk wata ma wata ma in yazo ya sallama da sai baban baya na ma'ana kai abokin baban sai to saboda haka ya kamata mu kula da wannan muna fata Allah subhanahu wataala ya ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka tsarkake wannan zamantakewa ta mu wanda suke da bukatun yin auren babu abin yi Allah ka hore musu wanda kuma suke da shi Allah ka buɗa musu daga falalarsa akwai malam yaya mai wankin hula sai daga cikin agajin masallaci wanda a satin nan Allah ya yi wa surukuwarsa mahaifiyar matarsa kuma tsawon mahaifiyarsa rasuwa to sannan akwai ɗaya daga cikin matasan mu shi ma wanda Allah ya kakarsa rasuwa a jiya to suna roƙon addu'ar ƴan uwa akan Allah gafarta musu muna musu addu'a Allah ya jile bukan su Allah ya kyauta makwancin su Allah subhanahu wata'ala ya gafarta ne bukan su ya kula da bayan su to sannan akwai wa biyu daga cikin imam masallacin mu Dr. Ibrahim Adama ba shi da lafiya kusan ma shi ya kamata ya ba a yau to amma saboda ba shi da lafiya kusan ajiya ina jin yarinya karama ce kawai ma mai lafiya duk gidan ba su da lafiya dan uwa malam mahmud shi ma ɗaya daga cikin na bayyana zafi yana kwanci asibiti an yi masa operation to muna roƙa masu addu'a ɗan uwa Allah ya ba su lafiya Allah ya ba su lafiya Allah ya tashi kafadun su Allah shi ya Allah shi ya yi damuwar su Allah ya sa rashin lafiyar ta zama kafara a wajen su ɗan uwa malam mahmud akwai bayan Allah da suka ɗauki nauyin yi masa wannan aiki ko muna musu addu'a Allah musu kyawun sakamako abin da suka bayar Allah ya nuna musu alkhairin abin da suka bayar Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu da tsare wasu Allah ba mu lafiya da zama lafiya iyayen wanda suka rasu Allah gafarta musu wanda suke rayu Allah ka sa mu cika da imani ƴaƴan mu maza da mata Allah Allah ka rufe da hannayensu ka sai da tsanin su ka gidaji tarbiyyar su musulmin da ba su da abin yi Allah ka hore musu abin yi wanda suke da shi Allah ka rika ka sanya masa albarka Allah ka zauna da kasan mu lafiya shugabannin mu Allah ka yi riko da hannayensu ka sai da tunanin su ka gyara halayensu Allah ka tsare mu da tsarewarka Allah duk wani abin da ya dami Allah ka yaye mana Allah ka biya dukkan bukatun musulmi wanda suke da bukatu akwai dattawa da ba su da lafiya mafi yawa muna tare da su akwai alhaji umar gidan dan duna wanda su da dama aka roƙa masa addu'a akwai alhaji nuhu dan lame can makwacin mu wanda shi ma ainihin yana bukatar addu'a ɗan uwa da kuma ɗan uwa alhaji nasiri wanda muke tare da su to duk dai muna musu addu'a Allah ya ba su lafiya Allah ya ba su lafiya Allah shi yaye damuwar su Allah ka mana kyawun ƙarshe اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين